والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata tara ga watan ramadan shekara ta 1433 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2012 a lissafin turawa za mu dora akan inda muka tsaya cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali a suratu al-a'raf idan ba manta ba jiya mun tsaya akan aya ta 160 wa qatta'na hum musnatay asharata asbatan 60 da na 62 فبدل الذين ظلموا قولا غير غير قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون wanda Allah madaukin sarki yake ba da labari cewa banu Isra'il sai suka canja abin da aka ce su yi maimakon su yi umarnin da Allah ya ba su sai suka faɗi wani abu daban shine kuma Allah ya sauka musu da azaba saboda zaluncin da suka kasance suna yi to yau kuma za mu tashi a aya ta gaba faɗin sa was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri na malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله مدوكاكين سركي ne yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi yahudawan da suke kusa da shi ai saliya muhammad haula il yahud alladhina hum jiranuka su'ala tawbikhin wa taqri' ka tambayi waɗannan yahudawa da suke tare da kai kuke zaune a madina su baka labari anil qaryati allati kanat hadirat al bahr dangane da wannan jama'ar alƙarya da suke wato suke zuwa su yi kamun kifi da Allah madaukin sarki ya hana su shine wato hadiratul bahr in an ce hadiratul bahr wanda suke zaune a kusa da kogi kenan ay alladhina yaskununa bi qurbi al bahr wata alƙarya ce da ake ce da ita ailata ko ilata kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa tsakanin madiyana da kuma dutsen tur a kusa da bakin kogi suke zaune su wannan mutane da allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi yahudawa su bashi labari dangane da halin su irin tambaya ce ta kunyatawa da tozartarwa kamar yanzu misalin a ce mutum ya yi wani abu na rashin kirki kuma an dau mataki a kansa an ladabtar da shi an ainihin wato tozartar da shi sai idan wani ya zo yana maka rashin kunya dan uwansa sai ka ce ka tambayi labarin suwa ne idan baka da tarihi ba karanta tarihi ba to tambayi labarin suwa ne suwa ne za ka san meye matsayinmu to shine Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr ga yawa yahudawan kusa da kai kananan yahudawa su tambayi labarin iyayensu da suka gabata wanda suke kusa da wannan kogi iz ya'duna fi sabti yayin da suka yi zalunci wajen kama kifi ranar asabat ay yazlimuna fihi wa yujawizuna amra Allah ta'ala bi saydil asmaki ta yanda suka yi zalunci suka ketare dokar Allah tabaraka wa ta'ala da suka je suna farautan kifi da Allah ya hana su su kama kifi ranar asabat kamar yadda muka ba ku labari a karatukan da suka gabata istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an yayin da kifayen suke zuwa musu yawma sabtihim shur'an ranar da aka ce kar su kama kifin saboda jarrabawar ubangiji sai Allah yake turo kifayen zahiratan alal ma'i kasira shine yawma sabtihim shur'an jam'i ne na shari'a wato za a gan su dewa kifayen za su zo dewa mutatabi'a wani kan wani wani bayan wani ranar da Allah ya ce kar su kama kifin ranar asabat sai kuma Allah yake kawo kifayen da yawa don ya gwada imanin su shin za su yi haƙuri su bi dokar da Allah ya ce musu ko kuma ba za su yi haƙuri su bi dokar ba wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da kuma wato um, ba a ce su je ranar da ranar da ba su je suka kama kifin na kamun wato zalunci ko ƙetare iyaka ba to kifayen ba sa zuwa ma'ana sauran kwanaki wanda Allah bai yi hani akan kama kifin ba kifayen ba sa zuwa musu da tarin yawa kamar yadda suke zuwa wato ranar asabat kadhalika nabluhum Allah ce kamar haka ne muka yi wannan dan mu jarrabe su shine nabluhum bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci sai suka ce shedan ne sai aka ce shedan ya yaudare su ya ce musu ai Allah ba dan komai ya hana ku ba bai hana ku kama kifi ba cin kifin aka hana ku Allah ya ce kada su kama kifin sai shedan ya ce a'a ba ba kamun kifi aka hana ku ba cin kifin aka hana ku da haka ku je ku ta farauta kifaye fasfadu suka wuce suka je suka yi ta kamun kifin su rana asabar da Allah ya ce kasi kuma sai suka fada cikin fushin ubangiji dabarar da suka yi shine kamar yadda muka faɗa um, sai su je Allah ne ya ce musu yau rana asabar rana ce ta hutun kamun kifi kada ku kama mun hana ku to sai shi ya ce a ba hana ku kamawa akai ba an hana ku ku ci kifin ne sai suka je suka yi ta kamawa a wata riwaya sai aka ce abinda suka yi sai suka je suka samu gindin kogin tunda Allah ya ce kada su kama kifin to dabarar da suka yi sai suka je suka samu gindin kogi sai suka yi tono suka toni rami a gefe ban san me ake ce da shi a Hausa wani ya tunatar da ni kwanaki irin kamar masu kamun kifi sai su yi tono in suka yi tonan ruwa tonan rami sai su jawo hanyar ruwa sai kifin ya ta biyowa idan ya zo ya zo ya cika gurin sai su datse su kora ruwan kogi wannan kuma sai su wato sai su tsane ruwan cikin ainihin ramin da suka tona kurin sai su kame kifayen to haka suka yi ta yi wai kaga ai ba cinya ba kafar baya an ce kar su kama kifi rana asabat to sai suka ji suka yi wannan sai suka yi ta korowa ruwan suka yi ta korowa sai ya taru sai su bashi sai ranar lahadi sai su je su kame shi wasu kuma zuwa suke sai su je su kakkafa tarkonsu da abun kama kifi rana asabar din sai su kakkafa sai su kyale shi duk kifaye in sun zo sai su ta shiga su ta shiga su ta shiga su ta shiga haka suka yi washe gari lahadi sai su je su kwashi to kaga wannan ma dai yaudarar ubangiji ne cin amanar Allah ne to suka ki su daina to shine Allah ya jarabe su da wannan kuma ya kama su da azaba to shine Allah yake ba manzo Allah sallallahu labari ka tambaye su su baka labarin waɗannan mutane da suka ƙetare dokar Allah mai Allah ya musu to bari mu ji mai Allah ya ce
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idh qalat ummatun minhum ka tuna yayin da wata al'umma daga cikin su suke fada cewa lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum malamai sun yi sabani dangane da masu faɗin wannan magana wai suwaye ne suwaye ne suke wannan magana din suwaye suke cewa dan me kake wa'azi ga mutanen da Allah ya riga ya halakar da su wasu suka ce su dai jama'ar da suke halakakkun ne sai suke faɗa cewa jama'ar da suke halakakkun wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gargaɗi ya ja kunnensu ba su wasu ba su ne suke gaya wa masu musu gargaɗi ko mai musu wazi yau dan me za a zo a yi wa'azi ga waɗanda daman Allah ya riga alkawarin zai halakar da su kamar misalin wani ne kana masa wa'azi shi ɗin wani halakakke ne kuma abin da ya na bata ne kamar hukuncinsa hukuncin shiga wuta ne sai zo ce da kai kamar yana ma irin gatsai din nan ya ce to me kake wa'azi da mutumin da ya riga ya halaka shi dan fa shine halakakken amma sai rinka ce da kai ayo me amfanin wa'azi ga wanda yake ya riga ya halaka ai ba amfani ba sai kai mun wa'azi ba lima ta yazuna qauman illahu muhlikuhum yaya za a yi wa'azi ga mutanen da an ce Allah ne ma zai halakar da su ko kuma kun sani cewa Allah zai musu azaba to me za a yi musu wa'azi tunda ba su hannu ba ba su daina ba aw mu'azzibuhum azaban shadidan ko kuma wanda Allah zai musu azaba azaba mai radadi qalu sai masu wa'azin annahun din kenan wanda suke hana ayi barnar sai suke cewa ma'aziratan ila rabbikum ai muna yin wa'azi ne dan yanke hanzari kurum ko da mutum ya san shi halakakke ne wani kafiri ne wani dan wuta ne baya hana ayi masa wa'azi dan an yanke masa hujja an yanke masa hanzari shine ma'aziratan ila rabbikum muna yi ne dan mu yanke hanzari zuwa ga ubangijinku tabaraka wa ta'ala yani naf'alu dhalika ma'aziratan ila rabbikum to wasu kuma malamai suka ce wasu ne alfirqas sakina wasu ne wanda suka yi shiru a cikin jama'a su ba su ce komai ba su ce ayi ba ba su ce kar ayi ba to shine da suka ga ana yin wa'azi ga waɗancan halakakkun masu barnar sai suke cewa ayo dan me yasa za a rinka yi mutanen da dama halakakku ne to su kuma dai masu wa'azin sai suka ce a'a muna yi ne don tsayar da hanzari ga ubangiji wala Allah ya taƙuna kuma wataƙila ko sa ji tsoron Allah ya taƙuna Allah wa ya turkuna masiya su ji tsoron Allah su daina wannan sabo din to wannan aya din tana nuna mana cewa irin abin da ya faru a tsakanin su kenan an riga an tsayar musu da hanzari an tsayar musu da hujja sannan su kansu sun san cewa halaka za su yi kuma tabewa za su yi sannan wannan yana nuna mana cewa shi malami mai wa'azi baya daina wa'azi duk yanda mutane suka kai da fandarewa da lalacewa ba a cewa wai a bar yin wa'azi ba a yi a ci gaba da yi ko da ko mutanen za su ce su ba za su bi ba annabi ya je ya wa'azi ma ana jifansa ya je ya yi wa'azi ana zagin sa an ce mahaukaci ne an ce majnuni shi an ce waye ne shi ba abin da ba faɗa ba akan shi annabin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haka ba zai hana a yi wa'azi ba masu wa'azi ku ci gaba da yin wa'azi masu jan kunne ku ci gaba da jan kunne wanda Allah ya sa ya ji ya gyara fa ni'ma ma'aziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun kun yanke hanzari ga ubangiji kuma kun gaya musu abin da Allah ya ce ku gaya musu wala Allah ko watakila in an ci nasara in an samu dace to watakila sa samu takawa sa samu wato tsoron Allah dangane da munanan ayyuka da suka kasance suna aikatawa to wannan yana nuna mana ba a daina yin wa'azi ba a daina gargadi ai tayi wa anzir ashira takal aqrabin Allah ma cewa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai gargadi ga danginka na kusa da kai wa'azi a fara shi daga gida kar ma a tsallake a tafi wani wuri ka fadakar da su ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai ta wa'azi zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima mai wa'azi ana so ya rinka sifantuwa da hikima da kyakkyawan wa'azi wal mau'izatil hasana wa'azi mai kyau ba wa'azi na fada ba ba wa'azi na zagi ba ba wa'azi na cin mutunci ba ba wa'azi na habaici ba ba wa'azi na kage ba ba wa'azi na tamore a yi dan amore a cashe wasu ba kaji mutane suna cewa da Allah malam da Allah yau malam a cashe mana mutanen nan annan an zo an samu malami kenan wanda ba da seti mutane ne suke seta shi kasa akwai malaman da mabiya su suke seta su kafin ka zo wani zai zo ce da Allah akram kallahu yau akwai mutanen a abin nan dan Allah an zo ayi ragargaza sai sai sun zo ko eh to shikenan za mu ragargaje su shikenan ba dan Allah kai ba kada malami ya yadda wani ne daga gefe yake masa famfon abin da zai yi baka zama malami cikakke ba gaskiya ya kamata daman kana da ajanda ɗinka kwakwalwarka ka taho da shi ƙur'ani da hadisi ne ke jagorantanka ba wai wani ne kawai ami daga gefe zai zo ce ai kaza ai kaza ba Allahu akbar wani wani an tura wani malami zai je wa'azi a wani gari shi fa bai je wa'azi mu shi wani sai ya buga wa malamin waya to da Allah akramaka Allah idan ka je garin nan akwai mutane 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza dan Allah malam ka yi ragargaza yau dan Allah malam ka ragargaje mana su shi fa yana can kasuwa yana shagonsa bai ma zo wurin wa'azin ba yana ba wa malamin command kaga anan malamin in bai da saiti shikenan sai ya ji wani abu ai yau akwai wanda zai zaga to kana yin wannan niyan ka tafi da wata niyya Allah zai cire albarka a cikin wa'azin da zaka yi ka zo ka gama zagin mutane tas ka gama zage su Allah ya zare albarka cikin abin da zaka faɗa kuma su kasa fahimtanka dan malami mai wa'azi bayi da riba in yazo aka yi ta wa'azi ba a gane shi ba ko ka bari suka yi maka fenti daman kai mai la'antar mutane ne mai zagin mutane to ko da ka daina zagin kana zuwa gari za a ce kai rabu da shi wannan mai zagin mutanen wa zai je wurin sa to shi yasa akwai bukatar malamai su yi hakuri kuma su daina karban sako daga mabiya ku kuma mabiya ku rinka sa malaman ku suna abin alheri dan ka zuga malamin ka ya je ya zagi wasu me ribar ka ko ka zuga malamin ka ya je ya ci mutuncin wasu me zaka garu da shi ko an je wa'azi yan bangare kaza sun zazzagi yan bangare kaza an yi kabbara an yi la ilaha illallah an yi ihu an yi waye an cika kaset an yi cinikin kaset shikenan iya abin da za a iya yi a duniya kenan to kuma amma waɗanda aka zagan ai ba a karu da su ba dan ba a fahimtar da suka gane ba shi mai wa'azi kamar mai tallan kaya ne ba yanda za a yi ka ɗebo kayan ka ka rinka nuna wa mutane rashin mutunci akan kayan ka ba za su ya ba ko ba ka bane za ka yi ƙoƙarin ka kyautata shagonka ka tsaftace shi ka gyara shi ka rinka kyakkyawan magana ga kwastoma don gobe ya dawo haka ake so malami mai wazi ya rinka amma ba wai ya rinka abin da wai zai rinka cin mutuncin mutane ko yana zagin mutane ko yana la'anta mutane ko yana tsine mutane ba tunda annabi ma kansa Allah bai turo shi don ya rinka la'anta mutane ko yana zagin su ba da haka yan uwa yana da kyau ku kiyaye kuma ku gane kaga yanzu anan duk abin da ka ji banu isra'ila din suke ta wa annabi musa alayhi salatu wassalam kaga ai baka ji an ce ya zo ya la'ance su ko ya zage su ko ya kaza ba ya dai gaya musu abin da Allah ya ce a gaya musu kuma Allah ya dauki fansa ya dauki mataki da abin da ya dace wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'jiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun to sai Allah ya ce mai kuma
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون shine Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi ai taraku ma wu'izu bihi duk wa'azin da aka musu duk gargadin da aka musu sai suka ki bi Allah ya ja aya ya buga musu misalai an rarrashe su an ce ku yi kaza kada ku yi kaza amma duk da haka nasu ma dhukiru bihi kalmar nisyanu anan tana zuwa ne da mana at-tarku kamar yadda Allah ce yake cewa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها أنا أنا نفهم فتركتها وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك فلما نسوا ما ذكروا به يا عند تركوا سك واطر سك بر أبندا أكي مسوا أزيد شيء su banu isra'ila an je nan ladina yan hauna an su Allah ya ce sai muka kubutar da waɗanda suke umarni da kyakkyawa suke hani akan mummuna yan hauna an su suna hani akan aikata mummunan aiki wa akhadna alladhina zalamu Allah ya ce sai muka kama azzaluman cikin su alfirqatul asiya wannan jama'a kungiyar da ta saba wa Allah a cikin su ta yi taurin kai muka kama su bi azabin ba'isin da azaba mai raɗaɗi mai tsanani shadidin wajiya mai tsanani kuma mai ciwo daga albas ne shine ashidda an jaina alladhina yanhauna ani su mun kubutar da waɗanda suke umarni da kyakkyawa suke hani akan mummuna muka kama kuma waɗanda suke zalunci da mummunar azaba to a nan gurin an yi musu wannan ne bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci na wuce gona da iri in an ce fasikanci shine fita daga da'ar Allah alfisku a larabci shine alkhuruju an ta'atillah alma'asiya kenan fita daga yi wa Allah da'a shine fasikanci to ta dalilin wannan Allah ya kama su da azaba mai radadi mara daɗi wannan aya din tana nufin cewa yayin da al'umma suka bar wa'azin da Allah ya yi musu yayin da al'umma suka ƙaurace wa gargaɗin da malamai suka yi musu suka kama ra'ayinsu da son zuciyarsu to shikenan akwai lokacin da za a zo Allah zai kubutar da masu hana aikata mummunan aikin kenan masu al'amur bil ma'ruf wannan munkar wanda suke umarni da kyakkyawa suke hani akan mummuna umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba sai malami yake yi ba yanzu idan ka zo wucewa a hanya sai ka ga wani yana wasa da yarinya yana barna ba sai kai malami ne mai gemu mai rawani ba za ka tsaya kai masa wa'azi sai ka tsaya ka ce malam wannan abun ba kyau wannan abun haramun ne Allah bai yarda da shi ba ko da ku baka da ilimi ko baka haddace izu ɗaya ba kaga amarta bil ma'rufi wa nahaita anil munkar kayi umarni da kyakkyawa kuma kayi hani akan mummuna kada mutane su dauka al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar ko an nahyu anis su'i sai malamai kadai a'a ko ba malami ba ma ko jahili ma yana iya hana aikata mummuna tunda wani abun magana ne kawai na baka zaka ce jama'a daina kaza bai da kyau yanzu a gidanka mutum kana gani ana barna sai ka ce kai dan ba malami bane ba za ka hana ba a gidanka ana barna sai ka ce tunda kai ba malami bane ba za ka hana ba sau nawa muke ganin abubuwa gidanmu ana aikata mu din ba malamai bane kuma amma mu hana amarna bil ma'ruf wa nahayna 'anil munkar wa nahayna 'anis su mun yi umarni da kyakkyawa ko mun yi hani da mummuna ko mun yi hani akan abinda bayi da kyau a shekar ku dauka hana mummunan aiki wai sai mai ilimi dan sanda ma yana iya hana mummunan aiki dan hisba dan agaji yana iya hana mummunan aiki ko ƙarya ake yi a dandalin ku a ibsin ku sai ka ce a daina yin ƙarya ka hana wani ƙarya shikenan na haita ni su ka yi hani akan mummuna to sai Allah ya ce muna kubutar da muna tseratar da an jainan ladina yanhauna ani su waɗanda suke hani akan mummuna muna kubutar da su ko mun kubutar da su azzalumai kuma masu aikata mummuna aikin su kuma muna kama su musu azaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ta akhudunna ala yadi zalim idan kun ga zalimi yana zalunci ku kama hannunsa ku hana shi suka ce yaya za mu kama hannun azzalimi mu hana shi yin zalunci manzo Allah ya ce ku ce ya daina yi ku hane shi in kun yi wannan kun yi kyakkyawan aiki a gari ne akwai 'yan kalari 'yan daba 'yan sara suka 'yan area boys samihim bima shi'it ambace su da duk sunan da kaga dama da iyayensu a garin nan da uwarsu da uwansu ba baki bane ba yan kwatano bane aka kawo yan gari ne haka ne da uwarsu da ubansu a nan aka haife su a gabanku to me na wani jin tsoro har da ba za a je a musu magana ba a tara su hai musu wa'azi ko wani malami da ake ganin girmansa ya shirya cin abinci a gidansa ko a wani masallaci ko a wani wuri ya gayyace su gaba ɗaya aje a ci abinci a kyautata musu sannan malamin ya tashi ya wa'azi kada ya ce musu komai kurin ya faɗarkar da su Allah ya ce annabi ya ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau ya rabu da su bayan wata biyu wata uku ƙungiya ta daɗa haɗa kuɗi kuma a yi musu abun arziki goma ta arziki a daɗa gayyatar su a ce akwai wani course da za a yi musu a buga wani certificate da za a ba su na kwana ɗaya kwana biyu za su zo kuma ya gyaruwa za su yi amma ni na zage su kai ma ka zage su wancan ma ya ce tsinannu ne wannan ma ya ce yan wuta ne wannan ma ya ce to ya za su gyaru kuna tsammanin wani ne zai zo gyara su ba wanda zai zo gyara su mu din ne dai za mu gyara su kuma iyaye ma kaga sai su daɗa dagewa da daurin su na tabbatar suna ƙoƙari iyaye dole ana iya samun iyaye akwai masu sakaci akwai kuma waɗanda suna ƙoƙartawa to environment da suke rayuwa jama'a da suke rayuwa da su su ma sai su taimaka yayin da naga dan wani ya lalace to kan zuba ido in ce ai ni ba dana bane barin kyale shi a'a na yi iya kokarin da zan gyara shi don wata ran in ba sa ba ni din nawa shine zai lalace mu yi hannu da hannu mu yi takatuf mu haɗa hannu da hannu karfe da karfe sai mu taimaki al'umman mu agaza musu shikenan a'a wane ana ganin cewa gaskiya mazinaci ne a unguwa yake yana zina yana daukan 'ya'yan mata yana lalata su ko kuma yana luwaɗi shikenan a shirya masa tim na dattawa mutanen kirki mutanen arziki kar a yi wani ɓoye-ɓoye kar a ga rigarsa kar a ga kuɗinsa ba ruwanku da gidan da ya gina ba ruwanku da buhun shinkafa da yake raba muku da azumi ba ruwanku da kaya da yake baku ku manta da wannan kun je ku karanta masa gaskiya ne a samu dattawa na unguwa tsayayyu masu kima wanda in an kira su za a ce lalle wane dattijo ne a tura su sai su je su karanta masa gaskiya wanda babu ruwansu da abin da yake ba mutane ce wani ba kima ka bane wani ba daraja ka bane a irin wannan unguwa sunanka yayi kauri ana kaza ana kaza an yi zina da yar wani an kama kuma abin bai yi daɗi ba an zo an yi da wani wannan bai kamata ba a matsayin mu na dattawan unguwa matsayin mu na dattawan gari muna ganin abin da aka yi dinnan bai kamata ba muna fatan zaka dubi girman Allah ka dubi matsayin mu da mutuncin mu da muka girmama ka muka kira ka muka zo muka yi maka wannan nasiha ka gyara shikenan da ma idan ana tunanin dan abin da yake bayarwa kowa yana jin nauyi saboda in ya je masa nasiha gobe kar ya hana shi ya shinkafan da yake tura masa to zance kuma ya kare kaga ya zama ba Allah ake nufi ba kullum abin duniya ake nema to wannan duk yana cikin alladhina yanhauna ne su waɗanda suke hani akan mummuna hani akan mummunan nan zaka iya yinsa a gidanka zaka iya yi a unguwarka zaka iya yi a kasuwa da kuke kasuwanci abokanan kasuwanci zaka iya yi a ofis ɗin gwamnati zaka iya yi a tafiye-tafiyenka zaka iya yi a ko'ina ana annahi an su amma albishir din shine duk wanda suke hana mutane mummunan aiki to ana musu albishir cewa insha Allah ta'ala Allah zai kubutar da su ko a nan duniya ko a ko a can lahira Allah ya kubutar da mu
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين shikenan Allah ya ce falamma atau amma nuhu anhu yayin da suka zo suka aikata abin da aka hane su waɗannan bayan Allah an musu wazi an musu gargadi tun ba yau ba ake ta musu wazi atau amma nuhu anhu suka aikata almasiya shikenan an yi wazi annabi yayi hakuri yayi gargadi suka ƙi su daina Allah ya fushi ya ce kulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce da su ku zamanto birai ku zamanto birruka shine qirada jam'i ne na alqirdu alqirdu ana nufin biri daya qirada ana nufin birarra ko birruka khasi'ina kuna nisantattu daga rahamar ubangiji ay mubadin fa makasu thalathata ayyamin yanzuru ilaihim nas sun halaku waɗannan mutane da ake gaya muku Allah ya mai da su birruka suka zama birruka gaba ɗaya sai da suka yi kwana uku a haka ɗin su mubarnatan kenan suka yi kwana uku duk suna ga mutum ne kawai sai ga ya zama biri fuskarsa ta motse ta yi gashi duburarsa ta yi ja kamar gaushin wuta irin na biri hannunsa ya yi farce ya yi gashi ya yi waye kawai sun zama birruka suna tafiya a tsaye sai suka dawo suna tafiya a susunkuya a susunkuya ka Allah ya ce ku zamanto birrika sannan kuma wulakantattu kaskantattu waɗanda an nisanta ku daga rahamar ubangiji Allah ya ajiye su kwana uku sannan kuma Allah ya halakar da su aka batar da su aka daina ganin su gaba daya shi fa Allah ba ruwansa in ya tashi al'umma guda idan ta masa rashin kirki sai ya kifar da ita duka ga mutanen annabi lutu da yayi wa'azi yayi wa'azi suka ki su dauka babu irin jan hankalin da bai musu ba babu irin tsoratarwar da bai musu ba shikenan Allah ce ka rabu da su ya turo mala'ika jibrilu da shi da mala'iku yan rakiya mala'ika jibrilu kaɗai ya sa fuke guda ɗaya a garin gaba ɗaya ya cicciɓi garin sai da ya sama da shi ya nuna su wa taurari suka ga taurari masu riwaya suka ce aka yi ta jin karan awaki karan dabbobi karan mutane suna ihu sun ji suna lilo a sama sai da ya gama yin sama da su kurin sai ya sako su a kife rip aka kifa su shikenan labarin su yanzu muna karanta tarihi to wallahi da ba dan wannan al'umman annabi yayi mata addu'a kada Allah ya kifar da ita ba da tuntuna ya kifar da ita wani zai ce da kai to ya akai al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan ba a kifar da ita ba ai mu din annabi ya mana addu'a ne yace ya Allah ina roƙonka kada ka kashe wannan al'ummar tawa da yunwa Allah ya ce mun amsa ya ce ya Allah kada ka kifar da ita ka kisbe ta kamar yadda ka kifar da sauran al'ummomi ya Allah duk barnar da al'umma ta za ta yi a yi mata jinkiri a saurara mata kada a kifar da ita kada a girgiza mata ƙasa ta kife ta nutse Allah ya ce mun amsa ya ce ya Allah ina roƙonka kada ka sanya fada da rikici a tsakanin wannan al'umma tawa kasirin ka sabani da fada da rikici Allah ya ce ban amsa ba shikenan kuma to idan an tambaye ka wace addu'a ce annabi yayi Allah bai karba ba to wannan ita ce me yasa Allah bai karba ba wai bai karba bane ba dan matsayinsa bai kai ba a'a haka Allah ya ga dama haka ya hukunta dole za a samu sabani a tsakani ba za a taba zaunawa ba sabani ba ita ma samun sabanin jarrabawa ne idan kun samu sabanin sai a ga za ku koma ga Allah wanda ya koma ga Allah ya ci nasarar sabani wanda kuma ya rike son zuciya to bai ci nasarar sabanin ba shikenan ya shiga layin waɗanda sun halaka to kuma shine abin da yake wahal da al'umma a yanzu din sabani kaga musulmi fa guda ɗaya ne ustaz musulmi ɗaya ne ba guda biyu ba ne ba wani ɗan gabar ɗan kudu ɗan arewa ɗan sama ɗan ƙasa ɗan tsakiya jema gidu babu al-islamu dinun wahidun وله رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وملة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد komi namu ɗaya ne mu ɗaya alƙiblanmu ɗaya annabinmu ɗaya tsarin gudanarwan addininmu ɗaya sunanmu ɗaya almuslimun kuma Allah ɗin shi ya sa mana suna musulmi shi kenan babu wani wanda zai zo ya tutiya ya ce wai shi shine wanda ba wanda ba shi bane a'a duk wanda ya sifantu da kalma ɗaya ce kuma ake shiga musulunci har yanzu ba canja ta ba kuma ba ta zaman tumin sukiya ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk wanda ya ce wannan kalmar ko kana son sa ko ba ka son sa ko dan kungiyarka ne ko ba dan kungiyarka bane ko dan ungoku ne ko ba dan ungoku bane ko a gabar yake ko dan arewa ne shi ko dan kudu ne ko dan arewa ko dan tsakiya ko jemagi ne ko ina ma yake inda ya ce la ilaha illallah to ya gama da kai ya zama musulmi sai dai kuma in yayi abin da zai warware la ilaha illallah shi kuma wannan ba kai ne zaka fidda shi ya warware ba qur'ani da hadisi shine zai kore shi in ga Allah ya mana adalci ai Allah baya so mu rabu da yana so mu rabu din ai da ya rarraba mana annabawa ko ya rarraba mana wai sai turo mana annabi guda daya yace yanzu duk musulmin da ya sallah a Najeriya gabar ya kalla da ɗan ɗariƙa da ɗan gargajiya da ɗan shi'a da ɗan izala da ɗan tijjaniya da ɗan nakshabandiyya da ɗan ahmadiyya da ɗan hallutiya da ɗan waceciya da kowa mawaye duk kowa in dai ya yi sallah in dai ya yi sallah gaba da ya kalla ashe akwai mahaɗa ko ba gaba ne akwai mahaɗa to wanda yake cikin kuskure shine wanda yake ware kansa wa yake ware kansa wanda yake kawo abin da yake baya cikin addini ya ce sai an yi tunda asali shine a rike alkitabu was sunna Allah ya ce annabi ya ce shine asali shine tushe to sai wani ya zo da wani abu daban kuma ya ce shi ma dole sai an yi nasa to kaga wannan ya ware to idan ya ware ya zamu sai mu kokari mu dawo da shi cikin hikima kada mu ce to mun kore ka a ka tafi ka tafi ka tafi a ya zamu mu dawo da shi kamar yadda idan bujimin mu ya dawo ba ƙarfi muke amfani da shi sorry idan bujimin mu ya gudu ba ƙarfi muke amfani da shi don mu dawo da shi ba dabaru muke yi in ƙarfi ne ya fi mu ƙarfi ya yi sai a yi dabara a samu ɗan ju'a ya ƙwararre a samu mai iya kama kafo a samu wanda ya iya harɗe bijimi sai a yi kewaye an ce idan ya danna nan da gudu to ba nan ɗin ake bi baya da ba kewaye ake sai a yi dama a yi doshe sai a tare shi taransa ake yi ba wai za a yi ta binsa da gudu bane yana to shi ba zai gaji ba kai za ka gaji ashe dabara ake dan a dawo da shi saboda arziki ne ha to shi dan uwanka musulmi shi ba arziki bane shi ma arziki ne in ya kauce ta can to ka canja dabara in ya bi ta can ka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ni fa misali na da ni da ku ya ku al'ummata ya ce kamar mutum ne da ya hura wuta da ya hura wuta sai ga kwari suna zuwa suna fadawa cikin wuta yanzu ga wuta nan ga ta nan a sama na ga kwari duka amma duk kwaron da ya zo ya taba wannan kwan sai ga ya toye ya mutu amma in an kashe wutan sai su tafi amma an kunna wutan sai su zo su matsu to annabi ya ce kamar ni da ku wuta ce aka kunna ta ku kuna ganin wuta ne kuna kokarin kuna fadawa ni kuma ina ta koran ku ana akhidun bi hujjatikum na rike ku ina cewa ya ku al'ummata kar ku shiga wuta kar ku shiga wuta in jawo wannan ya koma wancan kuma ya danna da gudu zai zo kan wannan wuta kuma ni na san in yana ganin haske ne amma da ya taba konewa zai ya mutu yace misali na ni da ku kenan kamar da ya hura wuta yana koran kwari tausayi jin kai iya wa'azi gogewa juriya da rashin kabilanci da nu- rashin nuna dangaranci haka annabi yake ta hakuri da mu yayi ta kira mu yayi ta kira mu har Allah ya dauke shi kuma yace malamai magada annabawa su yi koyi da irin wannan abin da annabi yayi kai kokari kowa ka ja shi jikinka dan ya fahimci abin da kake nufi ka ci riba amma idan ka zo ka tafi baka ci riba ba to kaga alƙali ka samu raguwar lada ladan ka ya ragu muna fatan Allah ya ganar da mu falamma atawa manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiyin sai muka ce ku zama birirka wannan shine asalin samun biri a duniya kenan biri asalin biri mutum ne yayi shi za ga yana ana mai training irin na mutum sai a ce yaka sai ya zo tsuguna sai ya tsuguna kai yi rawa sai ya rawa yace dauki dauki sanda irin ta dan fulani sai ya dauki sanda sai ya rataya yace yi tafiyan fulani cap cap cap cap sai ya yi sai ya ce tsuguna sai ya tsuguna yi kashi sai ya kokarin yin kashi training ake masa yadda ake wa dan adam duk abin da ka gaya masa ya akil yana hankalta duk da cewa dabba ne to malam mutane fa suka saba wa Allah Allah ya mai da su irin waɗannan ga yahudawa Allah ya ce da su Allah ya sanya su zaman فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا an sawa isabil Allah ce muka mai da su aladu duba alade malam ba kyan gani haka ce a cikin dabbobi ba mummunan dabba irin alade kuma babu dabba da Allah baya santa irin alade alade ba kyau mugun dabba kenan kazamin dabba ai kashi ya cinye ya ci dan adam alqirada alkhanazir kenan muka mai da su yahudawa suka zama aladu suka zamanto birruka dan dan a lalata abin in an ce wani kai alade ne to zance ya kare sai dai a yi fatiya in dai wulakanci ne an gama yi maka dan ba wani dabba da za a kamanta ka da shi kaskantacciyar dabba irin alade to me ya ja musu wannan saba wa Allah Allah ya azurta mu da bin sa na malam
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tina wa ista'adhana rabbuka yayin da ubangiji ya sanar kalmar azana tana nufin wato azana ne azana ai azana shine Allah ya ce wa azanun min Allah ko wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbari sanarwa shine azan shi yasa aka ce da mai kiran sallah al-mu'adhdhin al-mu'adhdhin wanda yake ba da sanarwa yana yi wa mutane bayani lokacin sallah ya yi ko lokacin cin abinci ya yi a daina ko a fara ci to yayin da ubangiji ya sanar wa isa azana rabbuka lalle ubangijinka ya yi shela ya sanar la ya ba sanna alaihim lalle Allah zai turo musu su yahudawa ila yaumil qiyamati har zuwa tashin alqiyama man yasumuhum su al'azab wanda zai zo tun da sun fandare wa Ubangiji suka ƙi su bi Allah ta lami lafiya to Allah zai aiko musu wanda zai zo ya ɗanɗana musu azaba in ba su bi Allah ɗin ba bayan waɗanda aka halarkar gyauran Yahudawa da za su biyo baya ko ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku huta ko ko insha Allah Allah zai turo muku wanda zai zo ya gana muku azaba man yasumun su al'azab shine Allah ya turo musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ummatahu da kuma al'umma tasa yuqatilunahum hatta yuslimu aw yu'tul jizya Allah ya turo musulmi ya turo Muhammadu yace ga ka ga sunan ko su yi imani da kai ko ka yaƙe su da takobi idan sun yi imani shikenan in ba su imani ba ka yaƙe su da takobi ko kuwa su ba da jizya kawai shine da kaga lokacin annabi Musa ya akwai sauki ai ba a ce je yaƙe su ba ko ba ku ji abin da aka ce je yaƙe su ba to shikenan lokacin annabi Musa ya wuce an halakar da na halakarwa to su kuma akwai gyauran su har yanzu shine Allah ce to za mu sanar da ku akwai wanda zai zo ya dandana muku azaba ko ku bi Allah ta zaman lafiya ko kuma in ba ku ba ko dai a yaƙe ku ko ku ba da jizya wannan shine ka'idan musulunci da Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace inna rabbaka lasari'ul iqab lalle ubangiji mai gaggawar uquba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle Allah mai gafara ne mai jin kai malam ka duba wani uslubi na Qur'ani yace inna rabbaka lasari'ul iqab lalle Allah mai gaggawa yin ukuba ne baya bata lokaci da ya so yin ukubar yanzu yanzu zai sauke ta ana ba da labari wani a cikin damunan nan tsawa ta sauko masa a gida ta zubo masa dutse ya fasa masa kwanan gida katon dutse ya dira sai tsakiyar ɗakinsa ya gudu aka dada karo wata tsawar kuma du aka dada sauko da wani dutsen kuma du akan wannan na daɗin to shine wa 'yan rediyo suka zo ana cewa to wannan bawan Allah wali ne ko kuma dai yaya wani ya ce ai ai kawai sai dai istighfari ya tuba wanda walittaka ne za a rinka ma ruwan dutse tun daga nan duniya to ka duba ka duba malam tsawa kadai idan Allah ya tsawa ta tsawa sai halakar da mutane ruwan sama idan ana yi kowa sai ya gudu yanzu shekaran jiya kasuwa ne a garin nan ruwa yana fara sauka yaf yaf yaf sai ka nemi kowa ka rasa da an ka zo da mota ba za ka iya wucewa ba saboda gosulo amma sai Allah ya saukar da wani abu kuma ba zafi bane fa sanyi ne da shi daɗi ma yu ruwa ne kawai jikewa kawai za ka yi amma kowa sai da ya nemi mafaka aka bar wa Allah kudurarsa da ikonsa kuma ba wanda ya sai fito sai an gama ruwan nan an yi komai an ɗauke tsaf to idan ya ga dama sai ka ambaliya kamar yadda ya kawo mutanen plateau mutanen jos lahadin da ta wuce ruwa ya yi ambaliya a jos ya ci mutane har yanzu ana neman mutane ba a same su ba ya yi ta ɗiban su kurum wasa wasa fa ruwan yana sauka yana sauka yana sauka kamar yadda ake mana ruwan sama muna gani muna ɗakuna muna bacci su abun ashe ya wuce yadda kake tsammani ya zuba ya zuba ya zuba ya fara lalumewa gidaje tukunna an ci ya ci gida ya fi dubu uku ya fi gida ɗari biyu mutum mutane ya ci wajen mutane a casuality sun fi mutum dubu uku wannan a lissafin 'yan jarida kenan wanda suka mutu ko ba a san adadin su ba ana ta neman wasu gawakin ba gan su ba yara ne jira-jira ne to ruwa ya zo malam akwai inda ruwa ya zo ya ce azabar ubangiji nake son nuna muku mai yawa akwai inda wata ƙasa ne ruwa ya zo cinye su da ya zo cinye su malam wallahi na ga wani mutum nunawa suka yi a irin cnn dinan da wannan um, sai ga wani mutum ya ɗauko yaro jariri ya sa shi a bafo kaji ko ruwan gaba ɗaya ya shanye mutane iya tafiyan ka kurin kowa cikin wanda ya iya linkaya ne zai iya fita ya cika garin dam sai ga yaro an ɗora shi a cikin baho shi yana kan ruwan ruwan bai haɗiye bahon ba yana linkaya yana tura bahon yana linkaya yana tura bahon a lokacin zaka ce ina uwarsa ina kannansa ina yayyansa ina tsofaffi ina dattawa duk sun mutu to wallahi da ruwa kawai in ya ga dama sai hadiye mutane ruwa kawai shi sa mutane su bi ubangiji sau sau sannu sannu kuma su bi shi sau da kafa dan su samu sauki amma in ba haka ba wallahi ukuba ba wani abu ne mai wahala ba zafi ne yanzu in ya turo mana zafi sai mu rasa inda za mu saka mu sanyi idan ya sako sai ga kowa yana yawo da mayafi da bargo muna da rauni inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim lalle ubangiji kuma mai rahama ne mai jin kai Allah muna roƙonka ba mu rahama ka da jin kai to sai ce mai kuma
wa qatta'nahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون الله yake cewa cikin abin da muka yi waɗannan Yahudawa qattanahum fil ardi umama sai muka kekketa su muka rarraba su muka babbaza su ai farraqnahum fil ardi a bayan ƙasa umama فرقهم الله تبارك وتعالى فتشتتت امرهم الله ya baza su basu zamanto suna haduwa a wuri guda ba a wawwatse a baje walam tajtami lahum kalima ba su da wata kalma da za ta hada su kuma har yanzu din yahudawan ana ganin kaman kansu hada ne tasabuhum jami'an ne wa qulubuhum shatta minhum salihun amma Allah ya samar da salihai a ciki kuma a cikin su akwai salihai shine Abdullahi dan Abbas da Imam Mujahid suka ce su ne salihan alladina adraku Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi salihan Yahudawan da aka fada su ne wanda Allah ya sa suka yi nisan kwana suka riski annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma har suka yi imani da shi idan kai imani da Muhammadu ka zama salihi in baka yi imani da shi ba kuma ka zama fasiki ka zama kafiri ka zama fasidi wa minhum duna zalik akwai waɗanda ba haka ba shine alladina baqaw fil kufri wanda suka saura a cikin kafirci da saban Allah ba su bi Allah ba ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa balawnahum bil hasanati muka jarrabe su da kyawawan abubuwa Allah yakan iya jarrabar mutane da wadata ya ba ku kuɗi ya ta turo muku arziki kuna ga kamar kuna jin daɗi ne amma arzikin sai ya zama bala'i a kanku ya jarrabe ku da 'ya'ya ya ba ku haihuwa da yawa da yawa akwai waɗanda aka ba su 'ya'ya amma wala 'ya'yan bala'i ne a gare su ya jarrabe ku da lafiya kaga mutum lafiya kalau akwai wanda ya ce wallahi akaram kallah tun da nake ban taɓa ciwon kai ba ya ce ya ce ni rashin lafiya tab kuma ni muna tare da shi ban taɓa jin ya ce bai da lafiya ba kaga wannan Allah ya jarrabe shi rashin lafiya ai da lafiya to me ya kamata ya yi amfani da lafiyar ya bi Allah kuma kai ya dauka shi din wani ne daban da Allah bai dora masa wai ciwo ba saboda shi wani ne daban a'a ganin daman Allah ne yanzu a cikin ku ba mamaki akwai wanda zai ce wallahi ya kai shekara biyar bai ciwon kai ba a cikin ku nan za a samu akwai wanda zai ce shi dai ciwon ciki labari yake ji bai taba yin ciwon ciki ba akwai wanda kuma wallahi duk cututtukan nan yana da su in ka zo ciwon kai su ne a gaba ciwon ciki ya yi rijista idan ka zo mura shi ne a gaba hawan jini akwai ciwon shuga akwai ciwon hanta akwai akwai wanda ya ce fa ni a gaba na yake faɗa ce wallahi shi fa duk ciwon duniya nan da ka sani wanda da ya shahara wallahi iya da shi yace shi fa ba abin da ma yake nema kurin rahamar Allah kurin yake nema yace to ko me ma akai magana sai ga shi yana ma da shi akwai wanda kuma duk ciwon da za a faɗa shi kuma bai da shi to wannan ibtila ne jarrabawa ne dan Allah ya baka lafiya ya baka nisan kwana kaka dauka wai cewa kai din wani ne na daban a'a an jarrabe ka ne dan kai wa Allah bauta ka bi shi sau da kafa kuma kamar yadda ake jarraba mutum da talauci kuma ana jarrabansa da wadata kamar yadda Allah yake jarraba mutum ya zama ba kowa a gari ba ba a san shi ba to kuma sai Allah ya jarrabi mutum ya bashi mulki da sarauta ba mulki kake nema ba to mun baka me za ka yi ba sarauta kake nema ba to an baka to me za ka yi kayya kayya da kana zagin mutane ai mutane ba sa adalci ai ba su yi kaza ba cap sai kaje an ce ka zama gwamna ko ka zama ciyama shikenan sai ga al'amuran sun canja sai ga mutum yana cewa ashe al'amarin ba haka yake ba inda muke tsammani bane ibtila'i ne to shi yasa duk wanda ya samu wata dama sai ya kokarin Allah ya tsare masa shi aka ce wanda yake bayan mota ya fi direba iya mota idu wanda yake zaune a baya bayan a kore kore ya fi iya mota kai da Allah ka yi nan mana wuce shi kawai da Allah ta ka birki kai wuce ya fi iyawa ko keke ne ka goye mutum a bayan keke to wanda ka goya ya fi mai tukawan iyawa mashin mai tuka mashin wanda yake bayan mashin ya fi iyawa kallon kwallo dan kallo ya fi wanda yake cikin fili iyawa to haka rayuwa take to shi yasa kullum mutum ya rinka roƙon Allah in ya bashi wata dama ko ya ne ya samu ya kubuta da ka samu lafiya ka rinka zuwa masallaci da ka samu lafiya ka rinka sallah da daddare ka rinka azumin nafila ka rinka ibada da ka samu arziki ka yi aikin da Allah ya ce ayi da arziki ka ci ka sha ka ciyar da iyalinka ka ɗauki nauyin yan uwanka ka taimaka wa mutane kada ka zama gola kullum kai kana rike da naka a'a taimaka wa mutane wanda Allah yake cewa al-aktharuna humul aqalluna yawmal qiyama masu kudi ranar tashi alkiyama su ne talakawa a ranar tashi alkiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza annabi yace sai wanda ya bayar ta nan gurin ya mika ta can gurin ya bayar ta nan gurin ya mika ta can to waɗannan su ne za su zamanto manya a kiyama manya a duniya manya a kiyama idan ka samu kudi ka rike baka bayarwa to kai asara kuma ba a tafiya kabari da kokobo kuma ba a taba zuwa aka kera ma katifa ta kwanciyar kabari ba har yanzu kamfanin Vitaform ba su yi katifar kwanciya a kabari ba kwarai kuwa babu katifar da ake kwanciya kowa ya yadda a kwantar da mutum a cikin ƙasa ba a yi filo ba sai filon ƙasa idan an tona kabari sai ga an dan barwa mutum daidai kansa an dan barwa na mai tudu me wani wani filo zai yi da shi da kasa wanda da filansa na daban ne da katifarsa watakila ma wani akan katifa mai ruwa yake kwanciya ruwa ake dura mata ta ruwa ne akwai wanda katifarsa ba ta lalacewa akwai wanda gadansa guda nawa yana da shi a ɗakin wancan yana da shi a ɗakin wancan gadansa iya ganinka to amma yanzu zai je ya shiga wani gado mai tauri ga zafi ga duhu ga duka in baka yi aikin kwarai ba Allah ya mana mai kyau to mu je malam
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون shikenan Allah madaukakin sarki yake cewa bayan ya babbaza su ya wawwatsa su kuma lamarin su ya zama a baje a watsi saboda basu bi Allah ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab sai aka samu wasu daga bayan su sai suka maye bayan su shine fa khalafa min ba'dihim ai ja'a min ba'di ha'ula'i alladhina wasafnahum bayan waɗannan wanda muka sifanta muku sai aka samu wasu khalfun wato wasu jama'a ɗin yani ja'a ba'dahum qarnun wasu mutane jama'a masu yawa sai suka biyo bayan su warithul kitab sun gaji littafi ma'ana sun gaji attaura daga iyayensu waɗancan kakannin sun tafi sai aka samu jikoki sun zo ورثوا الكتاب يعني ورثوا التوراة من آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى to su kuma waɗannan kawai rayuwar duniya ita ce a gabansu idan an ce al'arada ana nufin mata jin daɗin duniya morewar duniya holewar duniya hadal adana ana nufin wannan abu na kusa shine duniya sai suka mai da hankali akan duniya da tara duniya addarul faniya a nan ana nufin yahudawan mu kenan yanzu da ake magana waɗanda suka gaji attaura suka karanta ta suka tozartar da aiki da attaura suka saba wa umarnin attaura ɗin suka goge sifofin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da suka zo cikin attaura suka yi ta karɓar rashawa yartashuna fi hukmillah wa tabdili kalimate suna karɓar rashawa wajen ajiye hukuncin Ubangiji da kuma canja hukuncin Allah da kalmomin Allah. ‘Yan duniya kenan. wa yaquluna sayughfaru lana kuma idan sun yi barnan irin wannan sun ci rashawa sun canja hukuncin Allah sai su rinka cewa yau ai za a yafe mana ya tamannauna ala Allahi al'amani ko ya tamannauna ala Allahi al'abatil suna ta mummunan buri da nufi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa in yati ma'aradun mithluhu ya khudu bayan sun yi barna sun karbi abin tamanin duniya sun canja gaskiya in an yi magana sai sai sai faru lana ba ku me za a yafe mana za a yafe mana amma wa in yati yatihi ma'aradun mithluhu ya'khudhu idan wani roman duniyan kuma du ya sake zuwa musu bayan wancan wanda suka ci sai su sake karba kuma fa in dalla hada ala shay fa inna ma yadullu ala hirsihim ash-shadid ala ad-dunya wa ma fiha idan wannan ya nuna wani abu ne to yana nuna mana gaskiya suna da tsananin kwaɗayin duniya da abin da ke cikinta ta wa israrihim ala dhunub ga dogewa akan aikata zunubi idan aka kawo musu abin duniya imam al-bagawi yace idza ashrafa lahum shay'un min ad-dunya aqaduhu halalan kana aw harama duk abin da aka miƙo musu in dai na duniya ne wallahi karbiyar suke na halal ne ko na haram ba abin da ya dame su kuma su cinye wa yatamannawna ala Allah al-maghfira kuma suna ta burin wai sai wai su din fa su fa Allah fa sai ya yafe musu gobe kuma an suka dada samun ciwa-ciwa kuma ci za su yi subhanallah ɗaya daga cikin malamai na tafsiri imamu suddi yake cewa ɗabi'ar su banu isra'ila wato duk lokacin da suka kai ƙara wurin alƙali bari ku je asalin yin da rashawa ta samu asali bribe cin hanci ɓata mutane da ba da cin hanci to daga banu isra'ila ne kawai su ka'ida ne da sun kai kara ko wani abu inda an zo hukunci sai an ba alkali wani abu to iya yawan kudin da aka ba alkali iya wanda zai ba hukunci an ce idan aka tambaye su me yasa kuke wannan su shaƙi Allah zai gafarta mana aiki ai mu Allah zai yafe mana to shine Allah ce alam yukhadha alaihim mithaqul kitabi Allah ya qulu ala Allah illa alhaq yanzu waɗannan mutane ba a riƙe alkawari da ku ba alkawali na littafi rubutaccen alkawali cewa kada ku gaya wa Allah in ba gaskiya ba kar ku gaya wa Allah abin da yake ba ku da ilimi a cikin attaura aka ɗauki alkawari da su Allah ya kulu alallahi albatil kar su faɗi ƙarya wa Allah me ƙarya wa Allah su ci haram a yi musu wazi su daddaci kuma su ce ai an yi alkawarin ya yafe musu kuma walaysa fi taurati mi'adul maghfirah a cikin attaura dudduka tun daga farkon ta har karshe babu inda aka yi musu alkawarin wai za a yafe musu ma'al israr wai za a yafe musu suna zunubi sun ci gaba da zunubi kuma za a yafe babu a cikin attaura wa darasu ma fi kuma sun karanta attaura sun yi dirasa sun yi darasu an karantar da su sun san attaura fa hum zakiruna lidhalik kuma sun san wannan hukunci ولو عقلوه لعلموا ko لعملوا لدار الآخرة da a ce sun hankalci abin da ke cikin attaura din ma da sun yi aiki dan lahira ba dan duniya ba waddarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun Allah ce ya ku jama'a gidan lahira shine alheri ga masu takawa duk mai tsoron Allah to yana yin aiki ne dan ya gyara lahirarsa duk mai neman duniya kuma yana yi ne dan ya gina duniya wai sun ce wai da kunyar lahira wai gwanda ta duniya wai sun ce da kunyar duniya wai gwanda ta lahira afala taqilun to yanzu ba ku da hankali to jama'a wannan aya din tana nuna mana cewa waɗannan mutane an ba mu labarin yahudawa da suka gabata to an samu wasu da suka zo suka maye bayan su ne yahudawan zamanin annabi da na yanzu sai Allah ya sifanta su da wata sifa wanda mu ma a cikin musulmi akwai mu masu irin wannan ɗabi'ar don qur'ani yana zuwa ne don ya magance cututtuka na zukata da mu'amaloli da ake yau da gobe tsakanin al'umma kada wani ya ɗauka cewa yau ai wannan kisar yahudawa ne su ta shafa ban da mu wallahi hadda kai dan da ba dan hadda kai ba da ba a saukar annabi wannan ayar ba Allah ya sifanta duk suna suna suna da kwadayi shazumami ne su masu bin roman duniya duk inda ka ajiye suga sai ka gasa shazumami duk inda ka ajiye zaki sai ka ga shazumami kwadayi ne da shi da ya ji sansanin zaki sai yanda ka san aljani haka shazumami yake yanzu ka ga ba shazumami anan amma wallahi kana zubar da zuma zaka ga ya taho da ka zubar da shuga za ga shazumami ya zo saboda kwadayi to wallahi akwai dan adam cikin wannan al'umma masu kwaɗayi kuma musamman abin tausayi waɗanda suke kiran mutane zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce idan an ba su kuɗi sai su ba da wani hukunci daban wanda ba shine Allah ya ce ba ko kuma yanzu yanzu su yi magana amma da kuɗi ya zo sai su canja kuma magana wato babu wulakanci bari in gaya muku wani abu guda wanda ina faɗin wannan ina tausaya wa kaina ni kuma ina neman ku taimake ni da ni da yan uwana masu karantarwa Allah raba mu da wannan masifar irin yanzu malam yadda ake farautar al'umma da kuɗi musamman malamai Allah wallahi malam zama suke suke mitin suke cewa malam wani bari ka gani mun san maganinsa malam wani yana cikin talauci abinda za ku yi ku je ku samu dubu ɗari biyu da hamsin sabuwa idan ka je gida ka bi shi ka tura masa ka rufe bakinsa wane fa sai a ce kai ai gaskiya wani fa ya fi karfin dubu ɗari biyu da hamsin wannan sai dai ɗari biyar an an bashi ɗari biyar an gama da shi ce ya kware to ku kai mai ɗari biyar wani fa kai ai wani sai dai mota kullum maganin sa mota zaka kife shi da ita wani fa a wani ka ja shi cikin mulki ku rinka hada-hada da shi in za a je wuri a ringa ganin sa su ne masu budewa da addu'a su ne masu rufewa in ka masa haka shi yana son jama'a yana so a san shi wallahi karanta malamai suke sama da ƙasa kamar yadda zaka zauna a gida ka karanta ɗanka kamar yadda kake karanta matarka to haka suke yi wa masu da'awa ko ina muna da informant masu ba mu labari a cikin kowane bangare insha Allah kai kuma tsiyarka da an ɗauko labarin abin nan sai ka kewayo da 'yan tambayoyinka to zan tsaya yanzu insha Allah to haka suke yi to wannan sai yake nuna cewa wallahi akwai bukatar mu taimaki malamanmu da addu'a mu taimaka musu da addu'a Allah ya kubutar da su da dukkan wani rami da za a iya tona musu kuma malam ana cikin hali na bukata ana cikin hali na rashi malam an talautar da mutane aka ce dama in kana so ka mori mutane to ka sa musu talauci idan suka shiga cikin bukata suna cikin talauci to yanzu yanzu za ka sarrafa su suna yi wannan abun ni ina gaya muku ni ya faru a kaina akwai wani mutum wani babban dan siyasa ne a kano ne ba nan ba kawai wata rana sai na ji an ce yana nema na na ce wane mai alaka ta da shi na yi tafiya bana nan yazo ya zauna a gidana ya shimfida sulaya da motarsa mai tsada duk wanda ya zo ya zo wuce ya gan shi ya ga wannan motar dole sai ya dawo lafiya wani guda yana gurin ina dawowa zan shiga mota zan shiga gareji da mota sai na gan shi sai na shiga sai na fito wa karam kallon lafiya ai na dade ina ne kaza kaza kaza wallahi malam ina son ka ne saboda Allah ina kaunarka ina jin kokarin da ake ta yi na bayyana wa mutane gaskiya Allah saka da alkhairi sai ya bude butu sai ya ɗebo kuɗi sai na ce na me wannan Allah ya sani in na gaya muku ba haka ba shi ya halicce ni na mene ne ce wallahi kurin saboda Allah ne na kama na ce a na yadda mu yi kauna da kai saboda Allah ba na faɗa da kai ba na gawa da kai mu fatan mu ku gyaru amma wannan abin da ka kawo min ko waya ba ta taba haɗa da kai ba ka taba bugu min waya ka gaishe ni ce ban taba ba mun taba haduwa da kai a wani guri a'a na taba zuwa gidanka a'a to don me za ka mun kuɗi gidana kuma me zan yi da su na ce ma ina da bukata ce alhamdulillah ni na gode ba kuma renawa ne ba amma ina baka shawara ka je ka sai buhunan shinkafa ka raba wa talakawan unguwanku shi sai ka fi samun lada akan ka kawo mala abdallah yanzu wallahi haka na gaya mashi yanzu aka maka lawo ba zan iya ma kyauta karba ba ce wallahi ba haka bane wallahi ka cancanta ka min kyauta sama da wannan ma amma ni yanzu ina jin tsoron ubangiji in na karbi kuɗin na shiga da su gida wallahi ban san me zan ce Allah ba wallahi ba zan iya bacci ba saboda ina tunanin me ni nake gaya wa mutane kuma me zan je gobe in gaya musu ya buga ya buga ina ta addu'a Allahumma sallim Allahumma sallim Allah raba da gocewa dan sai da addu'a sai da addu'a Allah ya taimake ni dai nace tafi da kayan shi yanzu abin da za a yi kenan ce wallahi ba faɗa bane kai hakuri dai ka je da shi din nagode kuma na ji daɗi ka mutunta ni ka daraja ni Allah ba da lada to an yadda in ci gaba da alaka da kai nace ba komai za mu iya yin waya mu gaisa Allah saka da alkhairi Allah ba da lada ya tafi to ina da ɗalibai haka 'yan siyasa ɗin wasu manya haka sai na buga wani waya na ce kaji kaji abin da ya faru ya ce malam Allah ya taimake mu yau da ka karɓi kuɗin nan da gobe an ji ka a gidan rediyo wallahi da zuwa za su gidan rediyo su ce ai wannan ƙarya yake wa'azin ƙarya ne dama an zo watakila an yi tefin duk abin da ka faɗa a na gode Allah sa albarka ya gama ɗauka wallahi tallahi malam sai dai ka ji muryar ka san sa ka rido wata ran kai wani wa'azi kai musu fada ko ka faɗi gaskiya wallahi sai ka ga an zo an ɗauko da muryar ka da komai an dasa me zaka ce me za ka yi jama'a wallahi larura ce na shiga bukata ne bayan da mutane su ce a ba ina ai kuma zance ya ƙare to wallahi shine nake gaya muku wannan akwai bukata kuma ba wanda ba a saita shi kuma wallahi ba wani wadda wai dabararsa ko wayansa ko isansa ya isa ya tsallake waɗannan mutanen mutanen da suke suke kwana suna tunani ya za su kwaci mulki ballantana kai dan ustazu da ke kake watsi yau da gobe nan da nan za su shanye ka wallahi yanzu za ka waye gari kaga kada kana mutum kamfan baka farga ba dewa yana faruwa da haka akwai bukatar addu'a kuma illar shine yayin da muka bari 'yan siyasa suka shiga cikin mu suka keta mu to zancen mu ya kare ba wani wanda zaka zo ka ga gaskiya ya bi ina gaya muku wannan magana ku yi hakuri ko da daɗi ko ba daɗi mu dai a Kano haka muke faɗa amma dole ne malami sai ya tsaya a san shi da malanta din nan ko da daɗi ko ba daɗi wallahi gwanda ka je gidanka ka ci miyar kuka malam ka ci miyar kuka ka balli darbejiya ka yi asuwaki ka goge gobe ka tashi ka yi kiyamun laili ka fito ka yi wa'azin ka lami lafiya baka da matsala suna jin nauyin ka alhalin a ce sun zo sun kawo maka kaji da shinkafa da me ka zo ka ci awan jini ya kama ka ciwon shuga ya kama ka ka zo ka kumbura ka mutu ma kuma ba sa ganin ka da wata kima kuma jama'a Allah ya cire albarka a cikin abin da kake gaya wa mutane to kuma ana yin wannan ne kar ku daka dan wani abu ne wallahi dan kare addinin ne yayin da aka saye baki na sai a hana ni in gaya muku gaskiya ana yin barna a gari ba zan iya magana ba sun yi barna sun goyi bayan barna sun kawo karuwai sun taimakawa karuwai dan kada na yi magana sai a zo a saye baki na shikenan ba zan iya magana ba an yi zalunci an yi cuta an yi waye an yi waye wallahi tallahi sai a zo a sai ka kuma raka iya magana ba kuma na gaya muku babu wani wanda ya isa ya ce wai shi ya isa ya fi karfin mutanen nan sai dai Allah kuma wanda ya kubuta din ba wayan sai kubutar da shi ba Allah ne ya kubutar da shi wanda ya fada kuma akwai bukatar a taimake shi da addu'a Allah ya tsare shi shi yasa wallahi akwai hakkin malaman ku akan ku irin addu'o'i na alkhairi da kuke wa malaman ku ku daina Allah ka tsayar mana da su Allah ka daidaita mana su Allah ka raba mu da fitina Allah ka ba mu masu gaya mana gaskiya ranar da kuka wayi gari ba ku da wanda zai ce muku Allah ya ce annabi ya ce fede muku gaskiya gaya muku ita yadda take gangariya to kun shiga tashin hankali kun shiga damuwa kuma babu nasara shikenan rayuwa ta lalace اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته shi saboda saboda lokaci shi ne ka tambayi waɗannan mutum da ya rubuta
Ah, assalamu alaikum warahmatullah kamar yadda aka sani insha Allah gobe uh, malam zai je ziyara a uh, garin findiga kamar yadda a kyambu da kuma cikin gari yau uh, saboda ƙurewar lokaci uh, saboda gudun lokaci in Allah da za a tashi da karfe biyu a ƙofar sarki saboda haka da wannan muke kiran 'yan uwa waɗanda suke da motoci a hannunsu da idan za su tafi su taimaka su biyo wurin don su rage mana jama'a sannan kuma ana da wannan muke sanar da 'yan agaji da 'yan hisba cewa karfe biyu din a same su a kofan sarki insha Allah za a kawo mutum da zai dauke su kafin nan akwai kwanten tambayoyi da aka yi a wurin karatun yamma din nan wanda muka alkawarin insha Allah za a karanta su yau akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda ya ce malam jiya wani ya yi tambaya akan mutumin da aka bawa kaya amma kuma mutumin daga bisani ya cimar mutunci a cikin mutane ta hanyar tambayansa wai har yanzu baka kashe kayan da na baka ba to a gaskiya malam ba haka ba ne in ji wannan bawan Allah da ya rubuta ba haka ne ya faru ba ba kuma ta sigar cin mutunci ya tambaye shi ba kuma ba a yi mar shaidar riya a dukan al'amuransa ba amma ina roƙon malam da ya bashi haƙuri don ya yi kuskuren fahimta ta allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoron allah da imani amin assalam
kun ji abin da ya faɗa ko? to kaga shi daman wa'azi haka yake karatu yake billahi alazim la ilaha illa huwa wallahi ba wani mutum da muka yi magana da shi akan irin wannan kadiyar a nan garin ka ji daren tsohon musulmi ko ban san da kai ba ban san da labarin ka ba ban san wannan abin ya faru ba amma dai na yi wa'azi kuma ya dace da wani abin da wani ya aikata shikenan laisa illa ka ji dai na maka tsohon musulmi babu wani wanda ya zo ni ya gaya mun kuma ba wanda ya kawo mun kuka a nan dai garin to sai dai kuma in a garin da nake a can kake ka biyo ni ka zo nan to wannan kuma wata abu ne da ma amma in a nan kuma ne to kadiyya ce ta dace dama akwai yan adam masu irin wannan ɗabi'ar ya dace da abin da kuka yi bai dace da abin da kuka yi ba wannan ku ya shafa ni bai shafe ni ba ni dai na yi bayani akan abin da ya kamata to me na bada hakuri akan me zan zo in bada hakuri akan wani abin da ni ban ma san wani yayi ba ai wai in ba wanda to in ba shi hakuri wanda aka ci mutuncinsa ai ban ma san shi ba ni ban san shi ba ban san shi ba muna zuwa wa'azi wurrika zan je kaduna a kawo min matsala in tattauna zan je sokoto ne wa'azi a ce min kaza wani ya zo ya kaza zan je kano ne zan je jigawa ne zan zo gombe ne zan zo katsina ne zan je ko ina zan je nijar zan je ko ina ne wa'azi ana kawo matsaloli kawai saboda kai dan kuma ne an faɗi magana kawai a kuma aka yi awa ustaz ba haka ake ba da haka in an yi wa'azi kar ka dauka wai wai wai abin ni ba da lokacin da ma nake zama da wasu a nan ni ka tambaye su ka gani wallahi ba da wani lokaci da wani wai zai zauna wai mu zauna shi ce wannan dukkan su yaran nan gaba daya kowa sai dai zo cewa da Allah malam nan san ganin ka minti ɗaya in na fito masallaci abin nan saboda ayyukan da kuka dora mu yana da yawa ina tafsiri guda uku na na mata da safe sai kusan azar na tashi bayan la'asar in zo in kama sai dab da magariba in tashi in zo in kama wannan sai bayan goma in tashi to ina nake da lokacin da zan zauna da wannan da hira da wani ya gaya mu wani abu ba da shi kawai dai bayani ne ko incidents ne turawa suke cewa dacewa ne kuma wazi yayi kenan kaga ya shiga kenan ya zauna daram da kam to sai a kokari a gyara Allah taimake mu na'am
shi kuma wannan ya ce malam ka yi magana a kan ba da riba to ya matsayin mu mu kuma masu masu karba
to to shi kenan ku ku masu karba sai a ce ya halatta yanzu barin tambaye ku da Allah idan idan dan kasuwa mai sai da gishiri da omo da madara da shuga idan babu masu zuwa su saya zai bude shagon ba zai bude ba tutiyar dan kasuwa mai shago yana sai da kaya customers masu zuwa su saya da babu da ba zai zo yayi ba kai bari buga ma misali da ni da yau babu ku da nake wa'azinan ba ko mutum daya gadara ta kudin da kuke zaune a gabana da ba kwa nan da ni ma bana nan dan ko ni ba mai wa'azin aljanu bane ballantana a ce akwai aljanu an tara mun su ina yi to babu kowa to da ba dan kuna karɓar riban ba da za su yi eh to akwai hadisi ingantacce da manzo Allah ya tsine wa duk masu harka da alaka da riba shaidar riba tsinanne ne sakatare mai rubuta riba shi ma Allah ya tsine masa maciyar riba tsinanne ne mai bayar da riba shi ma tsinanne ne har wanda suke a gabansu aka yi suka shaida Allah ya tsine musu albarka haka annabi ya faɗa hadisi yana nan cikin abuwabun riba a cikin kutubul hadis da ka kai ma wanda kake karɓa hukuncin ku guda ka aikata haramun sai ka daina karɓa kurum shikenan Allahumma illa zaka ce to larura kamar wani dattijo ya tambaye ni a masallacin sarki fada tafsirin yamma yake cewa to malam an yi bayani akan wanda to yayin da mutum ya zo kuma ba da irin masu ba da shinkafan nan ana sai da buhun shinkafa dubu takwas da biyar zai zo baka shi a dubu sha ɗaya ko dubu goma ya ce to malam in mutum ya nema ya rasa kuma sai na mai riban ya zai yi na ce wannan kuma kaga ya zama larura الضرورات تبيح المحظورات larura yana halatta abin da yake haram ne amma wa daruratu tuqaddaru bi qadariha ana iyakance larura da ka samu shikenan sai na ce masa kai kokari ka je yan kasuwa anan muna da yan kasuwa da zaka je ka roke su ka ce da Allah a bani kwanan shinkafa kwano ɗaya biyu karshen wata zan biya ba zai kara ma ko ko kuma zai baka suna nan da yawa akwai masu bayarwa suna taimakawa mutane akwai dan kasuwan da ba zai iya irga bashin da yake bin mutane ba to sai ka je irin wannan sai su baka kai kuma ka cika alkawari ka rinka dawowa da shi shikenan to amma kaddara zai iyu yayi nema sama da kasa ya rasa yayi zage zagen gaba ɗaya ya rasa saura na riban to ba zai bar iyalinsa da yunwa da talauci ba sai je karba a haka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta masa kenan amma zuciyarsa a cike take da imani kaga wannan larura ne na'am
to saboda kurewar lokaci ba za mu ansa tambayoyi eh, ba za mu ci gaba da karanta tambayoyi ba sai dai masu neman addu'a wannan ya ce malam ina neman a tayin da addu'a ina neman ilimi mai albarka wannan kuma ya ce ina so malam ya taya ni da addu'a jarina ne ya kare an kuma biyo ni bashi mai yawa saboda haka ina son yan uwa su taya ni addu'a in samu yadda zan warware su wannan kuma ya ce don allah ina so a taya ni da addu'a don ina neman makaranta wannan ma ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya ina so a taimaka min da addu'a yaro na yana cikin wani hali da shi da sauran yan uwansa musulmai wani ya ce da fatan mun wani lafiya Ah, don allah malam a taimaka mana da addu'o'i wasu suna neman su tauye mana hakkokinmu da fatan allah ya fitar mana da su na ƙarshe ce malam muna so a taya mu da addu'a ne don ina da yarinya yau shekaranta hudu ba ta da lafiya don allah a taimaka mana in kuma akwai wata addu'a ta musamman da malam zai bamu sai a taimaka mana da ita
to kun ji bukatun yan uwanmu ko mu ma akwai namu da bamu rubuta muka faɗa ba ni ma da zan faɗi nawa ni ma ya kamata a shigar da ni a ciki kuma shi ma na san yana da nasa ko ba ka da shi ni na faɗi nawa to shi kenan dukanmu dai muna da bukata to akwai bukatar yan uwanku kuma da suke gidan kurkuku prison kun san cikin tafiyar wannan da'awa da muke yi alhamdulillah akwai tunanin zuwa gidajen kurkuku gidajen kaso bana ma kuma za mu je gidajen prison insha Allah ba ɗaya ba ba biyu ba muke tunani in Allah ya ba mu lokacin da haka sai muke neman taimako kamar yadda kuka saba taimakawa tsumma sutura kaya da wani yake ganin ya ishe shi sawa ko kuma yana cikin sawa zai bawa Allah to ya wanke ya goge sai ya kawo mana muna da babban sto anan za mu iya tara su daga gobe da na maza da na mata duka amma banda na yara ƙanana muna buƙatar kayan sawa don kayan da kuka ba mu bara mun je gidan kurkuku da shi ya yi amfani sosai sosai sosai sosai da yawa kuma an muku addu'a muna buƙatar omo muna buƙatar sabulu muna buƙatar magi muna buƙatar gishiri muna buƙatar wato kayan dai masarufi na amfani yau da gobe kuma ana buƙatar kudi wanda in kun tara taimakon shine za mu sanar da ku za mu je gidan kurkuku na gari kaza ranar kaza in mun samu taimakon dan ba za mu je musu kiristoci suna zuwa musu da goma ta arziki mu kuma mu je musu da talauci ba za mu je da wa'azi amma za mu kai musu abin da za mu kai da haka don Allah ku taimaka masu katon ɗin sabulu buhunan omo ne magi ne yadi ne na sallah ne wane ne wane ne duka ana da bukata sai ku ta kawowa kurin kuna bawa yan hizba za a yi ta tara insha Allah in kun tara ya taru a cikin wannan wata mai alfarma kuma za mu fita kamar yadda bara muka je tula kuma zuwan yayi amfani muka je billiri shi ma kuma yayi amfani har gidan sarkin tangale muka je muka yi masa abin nan gaisuwa kuma yi mana fata alkhairi yace yace in dai ana samun musulmi irin ku to musulunci yayi kyau muka ce gobe ma za mu dawo insha Allah kaga daga nan daga nan wata ran sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah bi idnillahi ta'ala da haka muna fatan Allah ubangiji ya bi ma mana bukatun mu Allah ya sa mu cika da imani Allahumma izal islam wal muslimina wa adilla shirka wal mushrikina wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidina wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma izana wa la tudhillana واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظ لنا علماءنا اللهم احفظ لنا علماءنا ومشايخنا وائمتنا اللهم احفظنا بحفظك يا الله دون دي ربوتو addu'a Allah ka biya masa bukatar shi ya Allah masu matsaloli Allah ka biya musu ka biya musu matsalolinsu su masu neman aiki Allah ka ba su aiki waɗanda suke neman jari Allah ka karfafa su wanda ba su da shi ma Allah ka ba su da mana Allah ka sa mana albarka ɗaliban mu Allah ka albarkaci karatun su ka amfanar da su ya Allah ka albarkaci dukkan abin da muke da shi ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah wannan karatu da muke Allah ka sa masa albarka ka sa dan Allah ake kuma ka sa ya amfanar da al'umma kuma ya Allah muna fatan ka ciyar da rayuwar mu gaba ka ciyar da iyalin mu gaba ya Allah ka albarkaci rayuwar mu marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya wannan kasa ta mu ya Allah tana tangal tangal Allah ka tsayar da ita Allah ka tsayar da ita a turba Allah ubangiji ka raba mu tashin hankali ka raba mu da rikici Allah ka tsare jinin musulmi Allah ka tsare jinin musulmi Allah ka kare mu da abin da kake kare bayinka na kwarai Allah ka ba mu istiqama Allah ka ba mu istiqama Allah ka raba mu da raurawa Allah ka raba mu da raurawa Allah ka raba mu da kaduwa Allah ka dora mu a hanya ta kwarai اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين